بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika wa Allah madaukakin sarki godiya wanda a cikin rahmar ya sake tara mu a daidai wannan lokaci subahin ranar alhamis sha biyu ga watan rabi'un awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1439 wanda ya daidai da 30 ga watan 11 shekarar bature ta 2017 za mu ci gaba da karatuttukanmu insha Allah wanda muke gabatarwa na karatun zaure wanda yake zuwa daga nan cibiyar mu ta yada addinin musulunci ta darul hadisi salafiya kafin babban malaminmu Muhammad Awwal Adam Albani a cikin sarki ya jikin shi rahma za mu tashi kan hadisi mai lamba ta 196 a makon da ya gabata mu kuma ta mun tsaya na 195 ne fadin malam Arabi dan Anas a inda yake bayani daga Abu Aliya cewa ya fassara fadin Allah madaukakin sarki innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ko sai yace alladina akhlasu ad-din wal amala wad da'wa ma'anan wannan shine waɗanda suka tsarkake addininsu suka tsarkake aikinsu kuma suka tsarkake kiransu zuwa ga addinin Allah ishara akan cewa waɗannan su ne waɗanda suke da istiqama kenan a cikin wannan faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul fussilat ko eh innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika aya ta 30 daidai to sai malam yace السادسة والتسعون بعد المئة حديث نقريدا تسعين لشدا كوكما أثري قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام عن حمام عن حذيفة قال لجمال حمام أم منبه كده shi ko yace daga Huzaifa dan Yamani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu qala yace ya ma'shar al-qurra ya ku taran alarammomi gardawa masu karatun alqur'ani istaqimu to ku tsaya iya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar dama jama'a mafi yawancin bid'a yana zuwa ne daga alarammomi masu karatun alqur'ani wanda za su zage wajen wato a tilawan alkur'ani kadai to shedan ya fi zuwan musu da sauki wajen ya karkatar da su ya batar da su shi yasa tun zamanin sahabbai suke fama da irin waɗannan qurra'u din kun ji bai ce musu ya ma'asharal ulama ba bai ce musu malamai ba makaranta qur'ani ne kawai to ire-iren su muke fama da su a cikin al'umma a yau ya iya karatun qur'ani amma turin jahili ne wannan sai mutane su dauka malami ne shine abin da ke faruwa ko da ya haddace Qur'ani kuwa har yanzu bai zama malami ba yana na a matsayin shi na qari'i kawai shi yasa wata rana Abdullahi dan Abbas ne ko dan Mas'ud ɗayan su ba zan iya tunawa ba ya ga irin wannan taro nasu ko Anas yana na a cikin sifatu salama na nasu din Albani ya tattauna shi sai yake ce mishi ya ma'asharal qurra ya ku makaranta sai suka rinka kallon junan sa haka ka san so suke a rinka ce musu malamai an fahimta ko Allah ma mu sai ce kuna mamaki ne dan nace muku qurra'u to tun a zamanin Allah ire-iren ku haka ake ce musu qurra'u ne kawai mu sani ina fata an gane bid'a ya fi saurin shigowa ta bangaren su jama'a to bari ku ji abin da Huzaifa yake gaya musu yace ya ku taron makaranta alqur'ani istaqimu ku fa tsaya inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku yi istiqama faqad subiqtum sabaqan ba'ida da duk abin da kuke tunanin za ku fahimta a cikin alqur'ani yanzu an rigaye ku rigaya mai nisa ba haka bane jama'a kafin su zo yanzu su fara koyon karatun alqur'ani annabi ya karantar da sahabbai so duk wani ma'anan aya annabi yayi wa sahabbai bayani shi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu sahaba kenan ashe sun fi ku sanin ma'ana abin da kuke karantawa yanzu to ta wani dalili yanzu zaka zo ka jawo wani aya sai ka gina wani sabon hukunci ka ce ai qur'ani ko kun fahimta jama'a shine ire-iren abubuwan da ke faruwa ake samun khawari jama'a ku gallo waɗannan khawari din nan da mu muke fama da su a namu zamanin da'awarsu mafi girma shine boko kafirci ne aikin gwamnati haramun ne lauyanci kafirci ne da sauransu yanzu me suke jawowa su ce boko kafirci ne qur'ani ne amma a ina ne annabi ya taɓa yi wa sahabbai wannan fasarar a cikin qur'anin da aka saukar mishi gaba ɗaya cewa wannan aya yana cewa boko kafirci ne kaga babu amma kuma shi kuma a cikin qur'ani ya gano haka kaga sabon doka kenan daga qur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye yace na'am sosai kuwa ya ce ya tura wasu je sun yi karatun kuma na boko cikin sahabban shi amma kuma har ya rasu shi bai gano ayan da Allah yake boko kafirci bane ko kun gane abin jama'a shi kuma yanzu in yazo aya zai jawo in fact ayan ne ma zai rudar da mutane da shi cewa ai ya tajjan ayoyi Allah ya kiyaye yace faqad subiqtum sabaqan ba'ida wa in akhadtum yaminan wa shimalan idan kuma kuka karkace daga hanya madaidaiciya mai kakkiya tsayayya wanda annabi ya bar sabai akai kuka karkace dama ko hagu to kuka an saki layi kenan ko sai yace laqad dalaltum dalalan ba'ida ku sani cewa kun bata bata mai nisa wanda baya jin kira Allah ya kyauta yasa dole mutane ba za su ainihin wato dawo kan addini na kware ba sai an rika yi musu bayanin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf shine alkur'ani wa sunna ala manhaj salaf al-umma as-sabi'a wa tis'una ba'd al-mi'a qala hadathana abu al-qasim hafs ibn umara qala hadathana abu hatim qala hadathana rawh ibn abd al-wahid al-hawani qala hadathana khalid ko kace khulayj ina fata fahimta wannan malam kulai da dan dalji a dan da'alajin malami ne wanda yake as-saddusi mai rauni ne da'ifi ne malamai kusan duk sun hada kan raunin shi ne yana ɗaya daga cikin illolin wannan riwaya an fahimta ko saboda haka wannan isnadin shi isnadi ne mai rauni babu shakka akan raunin shi hatta almajirin shi ga nan rahu din nan ko dan abdulwahid shi ma mai rauni ne ina fata an gane ku karanta du'afa wal matrukin na ibnu hibban da kuma littafin al-mizan lil i'tidal na al-imam zahabi shi kuma wannan khalid din nan ko kulai shi ma malamai sun yi ruddugu akan cewa ba mutumin kirki bane ma'ana mai rauni ne ba a karban hadisin shi Allah ya kyauta to gashi da yake cewa an qatada daga malam qatada qala yace حدثنا حذيفة ابن اليمان صحابي حذيفة اليمان شيبا مولنا حديثي ينا شوا اتبعوا ولا تبتدعوا abin da yake wajibi a kanku shine ku yi koyi da magabata kenan kada ku kirkiro sabon abu wanda su magabata ba su koye shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam faqad kufitu dan duk abin da aka yi a zamanin Annabi da sahabbai ya wadatar da ku daga kawo wani sabo duk abin da annabi yayi na ibada ya wadatar har duniya ta nadi ba a bukatar sabon ibada da annabi bai kawo ba ittabi'u atharina ku koyi da gurabunmu yana nufin su sahabbai kenan ma'ana inda muka taka shi za ku taka inda muka tsaya ku tsaya a wajen an fahimta faqad subiqtum sabaqan ba'ida dan su sahabban nan sun riga sun rigaye ku rigaya mai nisa wanda ba wanda zai iya kamo su ko da ko da fadan Allah madaukakin sarki a menene wasabiquna alawwaluna ko kaga Allah sai da ya tabbatar da cewa su ne kan gaba wasabiquna waɗanda suka rigaya kaga wanda aka ce ya riga zaka iya kamo shi sai dai ka biyo bayan shi sai ya ce wa in akhta'tu idan ko kuka kuskure daga kan tafarkin su sahabban nan faqad dalaltu dalalan ba'ida hakika kun bata bata ne nisa Allah ya kiyaye babu shakka ma'anan maganar ma'ana ne tabbatattu amma kamar yadda muka ji isnadin kan mai rauni الثامنة والتسعون بعد المئة لدي عند كفر قال حدثنا أبو القاسم حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن بكار الريان قال حدثنا عبيد بن حميد عن عبد وعبد الحكيم بن منصور الخزاعي عن إبراهيم الهجري الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال daga malam ibrahim al-hujri wanda malami ne waɗanda malamai suka ce babu laifi riwayan shi yana da ɗan dama dama an fahimta ko tare da ana taka tsantsan da riwayan shi kwarai da gaske yace abdullahi dan mas'ud yana cewa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra shine kirkire kirkire na abubuwan da aka kawo na addini ibada wanda babu shi cikin addini ko kullu muhdathatin bid'a alhali kuwa duk wani kirkirarren abu to bid'a ce wa kullu bid'atin balala duk bid'a kuwa bata ce wa kullu balalatin finnar duk abin da ku aka ce mishi fata to zai kai ma abokin shi gidan wuta ne Allah ya tsare التاسعة والتسعون بعد المئة ندعي التسعين دسرة قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال daga malam zaid dan aslam Allah ya kara mishi yadda yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man ahdatha hadathan duk wanda ya kirkiro wani kirkira au awa muhdithan ko kuma ya taimaki wani wanda ya kawo sabon abu dan bid'a kenan ko to fa alaihi la'natullah inuwan Allah ya tabbata a gare shi wal mala'ika inuwan mala'iku ya tabbata a gare shi wan nasi ajma'ina da kuma tsinuwan mutane baki daya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi kuma wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ma ya fitar da shi da sauran malamai annabi yace duk wanda ya kirkiro wani sabon abu na addini ku kiyaye dan yana daga cikin abin da wasu suke wawantar da kawunan su sai rinka cewa to ai fanka ma sabon abu ne ana magana cikin addini shine al-Imam al-Shafi'i al-garnafi a cikin littafin shi al-iktisamu bis sunna yake cewa idan aka ce bid'a to shay'un ne ko amrun fi dini muhtara'a wani abu ne na cikin addini da aka kirkiro shi yayi kama da addini wa laysa minhu kuma ma'abucin shi shi ma san da yake yi yana tunanin addini yake yi har ma yana fatan ma ya samu lada su dubi masu maulidi san da suke yi suna yi ne kawai dan sheke ayansu koko suna ganin addini suke yi addini suke yi an fahimta juju wanda zai ainihin wato zo yana kawo wani salati ko wani zikiri ko wani abin nan san da yake yin shi kawai yana ganin yana hude kolewan shi ne koko addini yake addini yake amma kai da ka kunna fanka yanzu kana sha kana tunanin addini kake ba wanda zai wannan magana ka kunna fitilla ka ga haske a ɗakin kana tunanin addini kake to ana magana muhdas to ana magana abin da aka kirkiro cikin addini an gane jama'a to manzo Allah yake duk wanda ya kirkiri bid'a ko kuma ya taimaki wanda ya kirkiro wannan bid'a kaji inda batar na kaya yake kenan ma'ana kai baka kirkiro ba amma ga wani wanda ya kirkira sai ka je ka taimake shi akai manzo Allah yake ku fa alaihi la'natullah inuwan Allah ya tabbata akan shi ba na Allah ba kadai wal mala'ika da na mala'iku bata kare anan ba wannati ajma'ina da mutane baki daya da Allah da wanne mutum zai ji kuma wannan daga bakin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda tsinon Allah ta tabbata a gare shi ne ya rage mai kuma yayi asara khasirar dunya wal akhirah to amma sai da aka yi mai ruddugun tsinuwa hadda na mala'iku hadda na ini wato mutane baki daya to idan aka ce al-la'na menene ma'anar shi shine al-bu'du 'anir rahma nisanta daga rahman Allah shine Allah ya nisanta shi daga rahman shi duk wanda Allah ya nisanta daga samun rahman shi to kaga ya zama matsiyaci kenan to sannan menene idan aka jingina cewa inuwan mala'iku ya tabbata a gare shi shine mala'iku suna roƙon Allah kada Allah ya tabbatar mai da rahman nan kuma bayan Allah ya riga ya nesanta shi sai kuma mala'iku suke cewa ya Allah kada ka sadar da shi da rahmanka haka mutane ma idan aka ce inuwan mutane ma akan shi su ma ni suna nesanta shi cewa kada Allah ya sadar da shi da rahman shi jama'a an fahimta sannan ku duba abu na gaba cewa man ahdasa hadasan ko wanda ya kirkiro wani kirkira to wannan yana da saukin fahimta an fahimta ko shine wanda ya assala wani abu wanda annabi bai aikata ba sahabbai ba su aikata ba ya kawo cikin addini da kuma sunan addini huwa alladhi ahdatha hadathan ko to ina ma'anan au awa muhdithan wanda ya taimaki wanda ya kirkiro wani abu me ake nufi anan shin wannan yana nuna cewa yanzu duk wani dan bid'a ba za ka taimake shi ba kenan ko kun fahimta don wani ya irin wannan tambaya a muhazaran da Dr. Azgar ya gabatar a wannan daura da aka yi na ta'amul ma'al mukhalif yaya za ka mu'amalanci wanda kuke da sabanin ra'ayi akan shi da ya tattauna wannan kabiyar sai wani yake cewa to wannan hadisu ba ishara bane akan da za a kawo maka misali kai direban mota ne sai wani dan bid'a ya zo zai tafi garin da za ka sai ya shiga motar ka ka taimake shi kenan ko kai jami'in lafiya ne ga wani dan bid'a sun yi hadari an kawo shi asibitin ka sai ka ce ku fitar da wannan dan bid'a ba zan taimake shi ba ba abin da ake nufi ba kenan ma'anan wannan shine ka taimake shi ya aiwatar da wannan bid'an da ya kirkiro shine ya zo zai ainihin wato yi taron maulidi sai ya kira ka ka zo ka haɗa mai waya na lafifika da za a yi zikiri sosai to in kai wannan yanzu ka taimake shi akan bid'a to mun gane jama'a ya zo zai gina wurin ibadansu ta bid'a ko kafirci ko wane ne sai ka zo kai aikin birkilan wannan waje ka taimake shi akan bid'a za a je wajen mokibi ko wani wajen bid'a kwarai da gaske za a ɗauki shatan motar ka a matsayinka na direba sai ka kwashe su ka kai su wajen taron inya ko taron wane ne wannan shine awaita muhda an fahimta na kuma sun biya ka ka taimake su sosai kuwa an fahimta ko dan motar ka ne zama wasila da ya kai su inda za su je su aikata wannan gida ba wai sai ka yi da billahi ba kawai yawwa kawai ka shiga mota ya tafiyar ka ko kun fahimci bambancin نعم ايه sosai kuwa sosai kuwa karanta a cikin kira kiratar mustafi duk da ya tattauna shi nan coci ne ka san coci za su yi za su su ce isa dan Allah ne a ciki sai Allah ɗayan uku ne sai ka zo ka zana musu plan din kai design din su kai wannan wannan kai abin da yake wato haram ba daidai bane ko kana walda sai aka kawo maka kofa cewa ka hada crop sai ka san za a ji a makala ne a jikin wannan ma haramun kun gane bambancin abun ko dan rashin iya tantancewa yana sa mutane ana hada abubuwan ko dai a a buda shi da yawa ko kuma a takaita yawa to amma sai ka gane wajihin a'a wakan wannan abun zai taimake shi wajen bid'an shi da zai yi ko kafircin shi zai yi ba za ka sa mai hannu ba amma ya zo ne a matsayin shi na ɗan adam an fahimta ko wanda ya zo a kan abin da kai kuma kake aiwatarwa mutane ‘yan adam shi ne kai likata ne kana taimakon mutane ne ba wai ka buɗe asibiti ne cewa musulmai kaɗai za ka yi ba ina fata an gane to wannan ya kamata mu iya gane wannan to shi ne iwa'i na mubdaci a nan wajen an fahimta to shi ne sai annabi inuwan nan cewa ya tabbata a kai shi Allah ya kiyaye. Qalu sahabbai da suka ji wannan karatu su da kansu sai da suka yi tambaya annabi ya ƙara musu bayani. Ya Rasulullah ya ma'aikin Allah wa mal hadathu me kake nufi da kirkira? Me ake kirkirowa yaya za a ce mutum ya kirkiri wani abu? Qala sai annabi ya ce bid'atun tughayyiru sunnah in aka ce kirkirar sabon abu shine bid'an da za a kawo sai ya juya sunna ma'ana a ɗauke sunna a kwafe shi da bid'a na fatan jama'a an gane aw muslatun tughayyiru qawdan ko kuma a samu taron ɗan kaɗan ne wani abu ne kaɗan zai ɗauke maka mai yawa ko taron jama'a mafi amfani aw nahbatun tughayyiru haqqan ko kuma wani rudani ko ƙarya wanda zai zo ya juya gaskiya kana ji kana gani ga gaskiya amma a kawo wani ƙarya a aje shi kuma kowa ya shi a ce wai ai ba a san ayi rikici ne amma fa kowa ba ya san fa ba daidai bane kuma an ɗauke gaskiyar to wannan shine ainihin wato bid'a din da annabi ke magana kenan shine ihdasin kenan Allah ya kiyaye al-mi'atayn na 200 قال حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن حسان الأزرقي قال حدثنا أبو النضر هاشم قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر قال قلت لابن عباس أوصني قال عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع wannan malam Usman dan Hajar yace na cewa Abdullahi dan Abbas kai min wasiya akan yadda zan tsayu akan addini sai Abdullahi dan Abbas yace alayka bil istiqama ka tabbatar ka tsayu kana da istiqama akan addininka wattiba'i sannan ka rinka bibiyar abinda magabatanka suka yi ittiba'il asar kenan ka rinka bin gurabun su wa iyyaka wattabaddu yace ahir da ka kawo bid'a cikin addini duk abin da zaka aikata a cikin addini in dai bid'a ne to ka nisance shi to jama'a kun ji fa yadda magabata salaf sahabbai suke kwaba game da bid'a akwai hadari game da bid'a jama'a to yana daga cikin wato irin abubuwan da mutane suke fama da shi na rashin tantance abubuwa shine ire-iren waɗannan asarai to ba a yi musu kyakkyawan fahimta wannan na daga cikin shirman da aka samu waɗannan yaran na 'yan kaduna suka samu kansa a ciki suka ɗauka yanzu su aiki ya gansu dole sai sun bayyana a ayan musamman malamai da aka san su ne suka zo suka yaɗa sunna a wannan ƙasa akan cewa sai sun nuna wa mutane 'yan bidi'a ne saboda su sun gano 'yan bidi'a ne suna huruji akan a'imma suna zafi suna faɗin kaza suna faɗin kaza har wani su kwanan nan an gayyace shi Niger ne ko Ghana wani da suke cewa Kabiru a nan unguwar Yini a nan ya je karara yake faɗin cewa Malam Jafar da Malam Albani ba salafiya ba ne ‘yan bid'a ne na fata fahimta wani abin takaici ko wani abin ban dariya suna tunƙaho cewa a Najeriya ma babu malami salafi sai da birnin kudu sai kuma malam sa'idu mai kwano to sai aka yi aka samu malam dr birnin kudu da wannan maganganun da suka yi da kanshi cikin makon nan sai fito yi baran-baran ya ce shi ba shi ba su ba shi tare da su akan wannan abin da suke yi hasali ma shi bai san da'awar salafiya a irin abin da suke yi ba saboda haka shi ba shi tare da yana nan clip ɗin ana turawa yana ta yawo kila wasu ku sun same shi shi ko malam Sa'idu mai kwano tuntuni ma yace in kuna son ku san shi waye ku kalla albari a ne yanzu yi mana ko ku ba ku a wajen wane ne malamin ka yace in kana son ka san waye Sa'idu mai kwano to in ka ga albani ba sai ka tambaya ba albani ya fassara maka Sa'idu mai kwano tunda yana tare da shi amma kuma sun ce albani dan bid'a ne malam Sa'idu mai kwano kuma shine salafi ko kun fahimta jama'a shine da ta'azzar a cikin wani abin nan da ya rubuta jiya yace kuma su waɗannan yaran nan suna da'awar cewa a Najeriya gaba ɗaya babu mujtahidi amma yanzu sun zo suna cewa malam Ja'far da malam Albani ɗan bid'a ne yace to a kaddara maganar da suka faɗi daidai ne akwai wanda ya rigaye su babu su ne na farko da suka faɗa kenan su yanzu sun zama mujtahidai kenan kuma ƴan Najeriya ne koko sun aika da fatawan Makka ne da Madina wajen su Ruhayyi da su Suhayyi suka yi musu wannan fatawan kafin su faɗa inda mujtahidai dama su ne kadai mujtahidai haka suke cewa kaga akwai rashin gogewa da rashin sanin makaman da'awa a cikin wannan shirman nasu da suke kuma idai da da da kankantar shekaru kwarai ahdathu sin haka haka malamai ke cewa Allah ya kiyaye to kaga wato akwai rashin sanin menene kuskure menene ganganci akwai rashin sanin wane ne wanda ma'ana bid'a ya gangaro mashi a bisa kuskure da kuma wanda ya shiga cikin bid'a da ganganci sai waɗannan abubuwan sun kasa tantancewa Allah ya kiyaye ba za mu tsaya a cikin karatu wannan anan insha Allah sai mun zo sai mu tashi a inda yake na ɗari biyu da ɗaya insha Allah Allah ya samu dace na wannan sa eh na aha ya na su yake ya na su yake eh shi ne Khalid Tughra sosai kuwa ai tun malam na da rai za ku ga malam yana ta ishara akan haka malam ya san sa ai ya yi ta magana kan yana cewa waɗannan ya wato ba ma a ba su ma attention ne ba su attention zai yaɗa su kuma su abin da suke so ke ina ba ta fahimta kwarai da gaske kwarai da gaske Allah ya kyauta ta al'aqidatul wasiyya mun shiga gaban da malam ya fara tattauna bayani dangane da alqawaidul asasiyya fil imani da asma'illahi wa sifati wasu ka'idoji waɗanda su ne ta asali da ake bi wajen sunayen Allah da sifofin Allah ma'ana a matsayinka na ahlus sunna wanda yake bin tafarkin alfirqatun najiya almansura ila qiyamis sa'a menene ka'idar da ya kamata ka raka wajen sanin sunan Allah da sifan Allah dan yana daga cikin abin da yake nuna cikan tauhidinka sai kai imani da tauhidul asma'i was sifat to tunda dole kai imani da wannan bangaren tauhidin menene ka'idan da zaka bi kuma wajen ka rike sunayen Allah da ainihin wato sifofin shi shine muka ji abin da ibnu taymiya ya faɗi wannan dogon jawabi yau za mu fara shiga cikin sharhi insha Allah mu ji menene malam Usaimin zai faɗi malam yace الشرح شرح wannan gaban qauluhu fadin malam ibnu tayyiya inda yake cewa wa min al-imani billah yana daga cikin imani da Allah al-imani bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi kai imani da duk abin da Allah ya sifanta kanshi da shi a cikin littafin shi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma kan imani da duk abin da manzan Allah ya sifanta Allah da shi waye manzan Allah shine Muhammadu kira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi to wannan sadaran ne zai fara yi mana shari sai malam Usaimi yace qauli da yace wa minal imani din nan ya kawo min din nan to wannan min din huna litab'i na nuna bangare an fahimta ko wato daga cikin abin da imaninka da Allah zai cika kaga ba wai duka aka kawo ba kenan to imani da sunayen Allah da sifofin Allah suna daga ciki wanda sai ka hada da su imani zai cika in ko babu su ya nuna mutum bai samu cikan imani ba har yanzu an fahimta ko misali a ce yana daga cikin cikan adan namiji ya sanya hula to da mutum zai sa taguwa da wando ba hula kaga bai cika ba kenan har yanzu an fahimta ko to sannan kuma dan ya sa hula kadai zai nuna ya gama yin adam a ya dai sa wani bangare to daga cikin bangaren imani kun fahimta shine ma'anan kuna litab'i li'annana zakarna anna al-iman billahi yatadammanu arba'ata umuri domin in ba kuma ta ba tun a baya mun ambata cewa imani da Allah to ya kunshi al'amari guda hudu sai sun cika wasu al'amura guda hudu daga cikin su al'imanu bi wujudi sai ka yi imani da kasantuwan Allah maɗaukakin sarki akwai shi ina fatan an gane wa bil uluhiyya sai ka yi imani a matsayin Allah shi ne abin bauta e wan siradihi bi rububiyya na da kuma kadaituwan Allah a matsayin mai kulawa da bayan shi shine rabbu shine mahalici kuma shine mai kulawa da halittun wa bil uluhiyya da kuma kadaita Allah da cewa shine kadai abin bauta ba za a bauta wa kowa ba sai shi to na hudun su shine wabil asma'i was sifat an fahimta ko ya'ani ba'd al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsa abinda wannan yake nufi shine ashe daga cikin bangaren imani da Allah shine kai imani da duk abin da Allah ya sifanta kanshi da shi tunda dai Allah ya sifanta kanshi cewa haka yake to dole ne kai imani kafin ka zama mai imani in baka yarda da wannan ba imanin ka bai cika ba sai ce wa qawlu to da ibnu taymiya yace bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabi wato kai imani da abin da Allah ya sifanta kanshi da shi a cikin littafin shi yambagi an yuqal sai malam ibnu taymiya yace ya kamata a faɗi wannan gaban ne da cewa wasamma bihi nafsuhu kuma ya sanya wa kanshi suna da shi don ku kiyaye akwai bambanci tsakanin sifa da suna to shi ibnu taymiya ya dauki bangaren sifa sai bai yi maganar suna ba shine malam usaimin yake cewa ya kamata a hada da sunan ma Allah ya sifanta kanshi kaza kuma ya bayyana sunan shi kaza misali kowa daga cikin mu yana da suna amma aka tashi sifanta kowa kuma zai iya daukar sifa mabambanta za a iya cewa wana na da kauri wana siriri ne wana na da tsawo kaga waɗannan sifa ne amma aka ce malam Umar misali mutum ɗaya ne kila malam Umar ko kun fahimta kowa ba zai ɗauki wannan sunan ba don kowa na da nashi to Allah na da sunaye kuma yana da sifofi to da yace wato a a imani da duk abin da Allah ya sifanta kanshi kuma dole a imani da duk sunan da Allah ya sanya wa kanshi mun gane gaban ko sai yace wasamma bihi nafsahu kuma ya sanya wa sunan ya sanya wa kanshi waɗannan sunaye lakinnal muallifi rahimahullah sai dai lakinnal muallif rahimahullah sai dai malam ibnu taymiya Allah ya ji kanshi da rahma zakara sifa faqat ya ambaci sifa ne kadai anan imma li annahu ma min ismin ma min ismin illa wa yatadammana sifa domin kasantuwan cewa babu wani sunan Allah sai da ya kasance a cikin wannan suna akwai sifan da za a iya fitarwa misali Allah ar-Rahman akwai sifan rahma Allah al-Ghafur akwai sifan gafara an fahimta ko Allah al-Ghani akwai sifan gina ko mun gane yawa duk wani sunan Allah akwai sifa da za a fitar a cikin shi shi yasa kawai da ya faɗi sifan sai ya yi shiru au ko kuma ya kasance ya faɗi sifan ne kadai لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف domin ba a samu saɓani mai yawa a cikin sunaye ba sai ke nufi da ba'if a nan ma'ana cikin sunayen Allah ba a samu saɓani ba da yawa a cikin sifofi ne aka fi samu saɓani in Allah ya ce yana da fuska sai wani ya ga kai ba za a ce yana da fuska ba amma sunan Allah Allahu Ar-Rahman mutane da yawa ba su saɓani akan wannan ba lam yunkirhu illa gulatul jahmiya wal mu'tazila babu waɗanda suka yi inkarin sunayen Allah sai masu wuce gona da iri cikin jahamawa da kuma mu'tazila fal mu'tazila yuthbituna al asma kaga dai su mu'tazila sun tabbatar da sunayen Allah wal asha'ira wal maturidiyya yuthbituna al asma kaga asha'ira da su da ɗan uwansu maturidi dukkan su ma sun tabbatar da sunayen Allah kaga a cikin nan ba a yi sabani wajen sunayen Allah da yawa ba an fahimta ko sai ce lakin yukhalifuna ahli sunna fi akthar sifat sai dai waɗannan kungiyoyin batan nan da muka ambata sun saba wa ahli sunna wajen mafi yawan sifofin Allah sune ba su yadda a ce Allah na da kauri ba ba su yadda a ce Allah na da hannu ba ba su yadda a ce Allah na da rai ba ba su yadda a ce Allah ga sunan duk za mu zo mu ji bayani game da waɗannan sifatin dama wannan littafin yana daga cikin manya-manyan abin da zai fi bada muhimmanci wajen tattaunawa su ne sifofin Allah ina fata an gane sai ma yace fa nahnu al'ana naqul to a yanzu kam mu muna cewa limadha ikhtasara al-mu'allif ala ma wasafa Allah bihi nafsa me yasa ibnu taymiya ya takaita akan kawo bayanin sifa banda suna naqul ga amsa za mu bada li ahadi amrayn saboda ɗayan al'amurra ne guda biyu imma li anna kullu ismin yatadammanu sifa kamar yadda muka ambata ko dai ya zama saboda kowane suna yana ɗauke da sifa wa imma li anna al-khilaf fil asma'i qalilun bi-nisba lil muntasibin lil islam ko kuma saboda masu jayayya game da sunan Allah kaɗan ne a cikin musulunci sabanin masu jayayya game da sifan Allah su suka fi yawa shi yasa kawai da yazo sai ya kawo magana sifa sai ya dauke magana game da sunaye to sai gaba na gaba inda yace fi kitabi wato wa min al-iman billah ko al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi imani da abinda Allah ya sifanta kanshi da shi a cikin littafin shi to wani littafi yake nufi anan sai yace ya'ni al-qur'an abin da yake nufi shine alqur'ani duk sifan da Allah ya faɗi game da kanshi a cikin alqur'ani to ahlus sunna waɗanda suke akan alfirqatul najiya sun yi imani da shi wa sammahu ta'ala kitaban Allah madaukakin sarki ya kira alqur'ani da littafi shi da kanshi so da ibnu taymiya yace ma wasafa fi kitabihi ba wai ya ba wai shi ya fara faɗin hakan ba dama Allah ya kira qur'ani da kitab ko لأنه مكتوب في اللوح al-mahfuz domin ai qur'ani tattararren littafi ne a cikin lauhul mahfuz dama ma'anan kitabu da larabci shine taruwa tattaruwa ala haddi qawli sha'ir ko takattaba banu fulani kabilun suwa na sun taru sai a ce takattaba to ana cewa kitab kitab ne dama saboda an tattara abubuwa ne a ciki an tattara takaddu ko an tattara rubuce-rubuce shine sai aka ce mai kitabu din matattara an fahimta ko to alqur'ani shi ma an tara rubutun shi a cikin lauhul mahfuz to in ka ce mai kitab daidai ne sannan har wa yau wa maktubun fi suhuf allati bi aidi safaratil kiram barara har ila yau alqur'ani littafi ne da aka tattara rubutun shi a cikin suhuf wato takaddan da yake hannun as-safaratul kiram barara mala'iku kenan akwai ainihin wato takarda da ke ɗauke a hannun mala'iku yana ɗauke da tattaruwan alƙur'ani a cikin shi kaga a nan ma ƙur'ani ya zama kitab kenan sannan har ila yau wa maktubun kazalika baina ainas a kazalika bainan nas har ila yau ƙur'ani ana ce mashi kitab ne saboda gashi a tattare a cikin wani matattara wanda yake a hannun mutane shine al-mafahis ko ga qur'ani kowa yanzu yana da shi a tattare kaga ya zama kitab kenan har ila yau yaktubunahu fil mafahif wanda ake rubuta shi a cikin ainihin wato mushafi fa huwa kitabun bi ma'anar kalma ai bi ma'ana maktubi kenan alqur'ani ya zama kitab kenan da ma'anan shi na abin da aka rubuta aka tattara shi wa adafahu Allah ilayhi kuma Allah madaukakin sarki ya jingina hakan zuwa ga alqur'ani a inda ya bayyana cewa littafi ne gashi a wurare da dama Allah yana cewa alif lam zalikal kitabu la raiba fi a wani wajen Allah yake kitabu anzalnahu kitabu unzila to Allah ya nuna cewa qur'ani matattara ne ko kuma abin da aka tattara shi ne sai malam yake cewa sai kuma Allah ya jingina littafin zuwa ga kanshi shi Allah li'annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala domin qur'ani maganar Allah ne tsira da amincin Allah tabbata gare subhanahu wataala tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da daukaka fa hadha alqur'anu kalamullah kaga wannan qur'anin ya zama maganan Allah kenan babu shakka akan haka wannan kuma shine aqida ahlus sunna baki ɗayan su kaf bi ijma'il awwalina wal akhirin haduwan na farkon su na karshe ba wanda ya saba akan wannan maganan shi yasa fatawan ahlus sunna tun daga salaf din su har waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa shine duk wanda yake qur'ani ba maganan Allah bane to zindiki ne kafiri ne hukuncin musulunci akan shi shine a je a cire kanshi in an nemi ya tuba bai tuba ba Imam Malik ya bada wannan fatawa manyan malamai irin su Abu Hanifa sun bada wannan fatawa ana magana cikin malaman mazahib kenan su Imam Shafi su Imam Ahmad ba wanda bai da wannan fatawa in ka koma kuma sama da su cikin tabi'ai har cikin sahabbai sun tafi akan cewa Qur'ani maganar Allah ne kuma babu sabani akan wannan to duk wanda kaje yana faɗin sabanin wannan ya dauko aqidan wajen ahlus sunna ne ina fata an fahimta cikin mu'tazila da makamantansu to ko da mutum ya zo yana cewa shi ahlus sunna ne amma yana dauke da wannan aqidan kawai a baki yake faɗi ina fatan jama'a an gane al'aƙida ce muttafaqun alayhi babu saɓani Allah ya kiyaye saboda haka malai yake cewa fa hadha alqur'anu kalamullah wannan qur'ani maganar Allah ne takallama bihi haqiqa Allah yayi magana da shi a bisa haƙiƙanin magana babu wato majaji a cikin magana fa kullu harfin minhu duk wani harafi daga cikin alqur'ani ko to daga Allah ne haka Allah ya faɗi shi fa inna Allah qad takallama bihi Allah yayi magana da wannan harafi da kake ji inda Allah yake cewa wa qala fir'aunu li menene ibnu li farhan ko fir'auna ya ce wa ham yawa ibnu li farha da kaji Allah yadda ka karanta dinnan haka Allah ya faɗe shi ina fata an fahimta da Allah ya ce kul huwallahu ahad haka Allah ya faɗe shi ina fatan jama'a an gane duk harafin da ke cikin Qur'ani haka Allah ya faɗa to babu majazi a ciki ina fata an gane da yana daga cikin wuraren da suke amfani da shi wajen su karkatar da tunanin mutane sai suke to ai yanzu gashi a cikin alkur'ani Allah yake wa qala fir'aun yanzu fir'aun ke magana ko Allah sai ka ce Allah yayi magana Allah ya faɗa abin da fir'aun yake kenan ina fatan jama'a an gane wato duk dai wai saboda a juyar da tunanin mutane ne sai mu ce a kuma gaskiya ne ba yanzu maganar fir'aunin za a jigina wa Allah Allah ya sa ku an fahimta jama'a Allah ya kiyaye malaiki wa fi hadhihi jumla mabahis to kun ga a cikin wannan jumlan da Ibn Taymiyyah ya kawo ko to akwai wasu bincike da aka samar wato akwai wasu sakamakon bincike da aka samar a ciki al-mabhas al-awwal abu na farko anna min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsa mu sani da cewa daga cikin imani da Allah imani da duk abin da Allah madaukakin sarki sifanta kanshi da su wa wajhu dalika anna al-iman billah kama sabaqa inda zamu fahimci wannan shine cewa imani da Allah kamar yadda bayani ya gabata yatadammanu al-iman bi asma'ihi wa sifatihi yana dauke da imani da sunayen Allah da sifofin shi ba zai yi kazan kana da imani da Allah ba sai ka yarda da sunayen Allah sai ka yarda da sifofin Allah fa inna zata Allah tusamma bi asma'ihi wa tusafu bi awsafihi domin zatin Allah ai yana dauke da sunayen da ake kiran zatin da shi kuma yana dauke da sifofin da wannan zatin yake dauke da shi Allah ta jama'a an gane duk abin da aka ce yana da zati to wani abu yana da suna cikin halittu ma kenan to ina kuma ga Allah madaukakin sarki kuma tabbas Allah na da zaki babu shakka akan wannan to zakin Allah yana da sunaye shi yasa Allah da kanshi yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye ku kira shi da sunaye an fahimta ko to wannan zatin kuma babu makawa sai ya zan yana da sifa duk abin da za a ce mai zaki kaza ne za a iya sifanta shi to haka zatin Allah ma yana dauke da sifofi shi yasa Allah da kanshi da yake ya san ba wanda ya san shi sai shi shi kadai sai ya dauki ragaman yayi bayani yaya sifofin shi yake to iya abin da ya gaya mana sai mu tsaya akan ta abin da bai faɗa mana ba kada mu shige muna bincike a shi shine abin da malam sahawi yake faɗi a cikin alaqidat sahawiya cewa duk wanda ya kutsa cikin ilimin abin da ba a nemi ya kutsa ciki ba to zai wayi gari ya zama batacce ya rude ya kuma rudar ina fata an fahimta amma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa a cikin zatin shi akwai wani sifa mai suna wadu ko sai mu yarda kawai dan ba mu muka faɗa ba yanzu shi Allah da kanshi ya faɗa to me naka ina fata an gane yanzu ko mu nan cikin mu ina ce abinda mutum ya faɗi game da kanshi shi za a fi yarda da shi fiye da abinda wani ya faɗi sai wani ya je ce mana jama'a na wayi gari bayan sallar su bayan yau nayi ciwon ciki kai da kake kusa da shi kai jama'a ƙarya ne da yi ciwon ciki ba da Allah magana wa za a yarda da shi shi ne cikin da ya faɗa dan ya fi kowa sanin abin da yake fama da shi to ina kuma game da haƙƙin Allah mun gane jama'a ko to kun ga abin da su waɗannan ƴan ƙungiyoyin ɓatan nan suka kasa fahimta kenan sai suka ainihin wato kauce daga abin da yake daidai akan wannan babu Allah ya kiyaye malam yace ووجود ذات ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل kun ga maganar da muke a ce ga wani zaki wanda ga amma kuma bai da sifa yace abu ne da bai yiwa misali a ce an siyo wani agogo mai kyau daga Saudiya sai a ce ya agogon yake sai a ce ba ba a sifanta shi bai da sifa zai yi ba zai yi ba mustahilun abu ne da ba zai yi ba fala yumkinu an tujada zatan mujarrada anil awsaf abada mala yace ba zai taba yiwa ba a ce ga wani zaki da aka samu amma kuma bai da sifa har abada ba za a samu wannan ba in ko bai da sifa to babu zatin kenan in ko babu zatin ba abin kenan dama abinda babu shi ya zaka sifanta shi amma in dai akwai shi to yana da zaki to kuma yana da sifa ko mun gane jama'a mala yake cewa wa qad yufridu bihi anna hunaka zatan mujarrada min as-sifat yace kokolwa ma ba zai iya dauka ba an fahimta cewa ga wani zaki amma mara sifa a ce an ɗauro maka amarya kuma an kawo maka amaryan gida sai ka ce da Allah ya take ne ta ce ai ba ta da sifa ba sai da sifa ba wala waka kaga akwai matsala kenan na wada an gane da ba Allah ya kiyaye lallai kuwa sai ce lakin lakin al-fard laysa kal amri al-waqi abinda za a zo a ce bai da sifa to abu ne wanda ba zai taba samuwa ba sab ai anna al-mafrud laysa kal mashhud wato abinda za a yi wato yi tunanin cewa babu shi to ba abu ne da za a iya gani ba kenan fala yujad في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا saboda haka jama'a a abin da muke gani a zahiri ba za a taɓa samun abin da akwai shi ba amma kuma a ce bai da sifa ba in dai akwai shi to yana da sifa in ko bai da sifa babu shi ina fata an gane to dukan mun yadda akwai Allah shi Allah ya bayyana mana yana da zaki to labudda yana da sifofi sifofin nan ko mun san shi ko ba mu san shi ba ina fata an gane to waɗanda ya faɗin mana da kanshi sai mu yarda da su to su waɗannan ƴan ƙungiyoyin bata har wanda Allah ya faɗin su ba su yarda ba ko dai su ƙaryata ko su kore ko su kwatanta ko kuma su ainihin wato a canza mai ma'ana Allah ya sawwaka malam yake fadinu qad yufridu mathalan shay'an lahu alfu ayni yace misali ga wani misali a ce kawai yanzu a tunaninka ka suranta ga wani halitta wanda yake da idanu guda dubu ka rinka surantawa da kanka cewa ga wani halitta mai ido dubu irin yadda yara ke sifanta aljani ko za ce sai wani aljani ne kai takwas ya zo kaga wannan aljanin tun da ya yarda akwai shi to sai ya suranta mai wasu sifofi shine mai kai takwas ya fata an gane yawwa nake to idan tunaninka ya kawo maka cewa ga wani abu mai idanu dubu fi kulli aini fi kulli alfi aini alfu sawadi a cikin kowane ido dubu din nan akwai digon baki guda dubu a ciki wa alfu bayazi akwai kuma fari a cikin idon guda dubu yanzu ba sifantawa yake yi ba sifantawa yake dan ya kawo akwai abu ina fata an gane walahu alfu rijli sannan yana da kafafu guda dubu haka za ku wasale na rijilin ba rajulin ba an gane ko yana da kafafu guda dubu wannan abin da yake surantawa fi kulli rijilin alfu usbu'i a kowane kafa akwai yatsu guda dubu kuma an fahimta fi kulli usbu'in alfu zifrin a kowane yatsa kuma akwai kumba dubu walahu malayina sha'ab sannan yana da gashi a jikin shi miliyoyi fi kulli shari malayina sha'a kowane gashi ɗaya kuma yana da gashi miliyan kaga yanzu malai yake wa haka za haka za ka yi ta suranta wannan abun ko bi fardihi wa in lam yakul lahu waqa kaga a cikin tunanin shi ya yadda wannan abun da ya tunano fa yana da sifofi duk da fa ba abun fa a zahiri amma ya ba wannan abun sifa domin kwakwalwar shi iya ɗauka ina fata an gane لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة dan haka sai mala yace abin da yake a zahiri shine ba zai taba yiwa a ce ga wani abu amma kuma bai da sifa ba zai taba yiwa ba jama'a li hadha kana al-iman bi sifatillahi min al-iman billah sai mala yace to saboda wannan dan dalilin da muka kawo wajibi ne mu gane cewa imani da sifofin Allah to yana daga cikin bangaren imani da Allah tunda ka yadda akwai Allah ko to ka yadda Allah na da sifofi law lam yakun min sifatillah illa annahu mawjudun wajibul wujud da ba dan sifofin da Allah ke da su ba an fahimta ko to ai babu yadda zaka iya sifanta Allah cewa abu ne wanda akwai shi kuma yana nan in existence wa hadha bi ittifaqin nas wannan ko magana haduwan mutane ne baki daya musulman su da kafiran su masu imanin su da waɗanda ba su da imani wa ala hadha malai to in ka gane wannan fala budda an yakuna lahu sifa babu makawa Allah mahalicin mu yana da sifa kenan wannan shine binciken farko so it is something that is affirmed no doubt cewa Allah madaukakin sarki akwai shi in existence to wannan existence na Allah madaukakin sarki a cikin zatin shi akwai sifofi iyakar sakon kenan yanzu ba a fara maganar menene sifofin ba ko yanzu ana son a tabbatar maka cewa lallai dai akwai sifa to za mu zo mu fara jin bayani insha Allah game da yaya sifofin suke kaji wannan shine al-mabhas al-awwal za mu zo mu ji al-mabhas al-thani shi kuma zai tattauna game da cewa ai Allah madaukakin sarki tunda kai imani akwai shi to duk abin da yake da alaka da Allah ai gaibu ne baka san shi ba to dan ka ji sifa kaza na Allah kai baka taba sani shi ba dama baka san shi ba ai so ba abun ka ce wai dole shikenan ka karyata dan baka san shi ba Allah ya kiyaye mun zo da na gaba sai mu tashi almabah sani insha Allah sai mu dauko littafin asali mu karkare jama'a na'am na'am eh eh shine in ba dan Allah na da sifa ba to kaga wannan sifofin Allah afwan yana nuna cewa lalle tabbas akwai Allah kenan kuma wajibi ne a yadda da kasantuwan Allah saboda yana da waɗannan sifofin na'am so za mu karkare da littafin askari insha Allah in ba manta ba a mako da ya gabata mun gama karatu a cikin kitabul hajj a yau za mu shiga kitabul jihadi insha Allah matattarin da zai mana bayani game da al-jihad kalman jihadi gashi wannan malami malam Mustafa Qasim al-Tahtawi Ahmad Mustafa Qasim al-Tahtawi ya dan yi bayanin kalmar jihadi bari mu dan karanta mana shi domin ya dan fitar mana da wasu ma'ana yace al-jihad qala ibn rushd babban malamin malikiya ibn rushd ko mai littafin al-bidaya bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtafi ga abin da yake cewa game da kalmar jihad yace ma'khudun min al-juhud kalma ce da aka tsukuro shi daga masdarin juhud shine jahada yajhadu juhudan shine mutum ya yayi aiki har ya gaji ya galabaita shine ma'anar juhud kokari wanda zai gajiyar da kai wa huwa ta'ab shine gajiya an fahimta ko asalin inda aka tsukuro kalmar jihadi kenan fa ma'anar jihadi fi sabilillah to idan aka ce mutum yayi jihadi wajen daukar kalmar Allah al-mubalaghatu fi it'adil anfusi fi zatillahi wa ila'i kalimatihi shine mutum ya kai matuƙa wajen gajiyar da kanshi domin ɗaukaka kalman Allah da kuma taimakon addinin Allah. Allah ya sa an fahimta. Saboda haka duk abin da za ka yi ka ga ka galabaita, ka kai makura wajen galabaita amma manufanka ka ɗaukaka kalman Allah ne. To wannan abin jihadi ake so da shi. To kaga a ce kenan ba a yin jihadi da sanyin jiki. Ba zai yi ba, don babu wannan galabaituwan a ciki. ba zai yi kana bacci ba ka ce jihadi kake yi ko kun fahimta sai ka yi aiki physically har ka ji wannan gajiyar ta tare da kai ina fata an gane malam yake cewa wa yanqasimu ala arba'ati aqsami to kaga kenan ake kuma jihadi ba shi da fuska guda za a iya karkasa shi gida hudu na farko akwai jihadun bil qalb akwai jihadi da ake yi da zuciya an fahimta ko wa jihadin bil lisani akwai jihadin da ake yi da harshe zaka faɗe shi da bakinka wa jihadun bil yadi akwai wanda ake yi da hannu wa jihadun bis saifi akwai kuma wanda ake yi da takobi fal jihadu bil qalb idan aka ce jihadi da zuciya menene ma'anar wannan shine jihadu shaytan wa mujahadatin nafsi an shahawatil muharramat shine yaƙan shaiɗan da kuma yin ƙoƙari wajen hana zuciyanka abin da take so in bin son zuciya kenan ko wannan shine jihadin zuciya ka duba yadda zaka wahalar da zuciyanka domin ka bar abin da yake so ba karamin aiki bane ga abu zuciyanka na so amma sai ka danne ka kaga wannan ka ka gajiyar da zuciyan kenan ko to kai jihadi amma na zuci ga aiki na haramun sai ka kiyin shi ba dan zuciyarka bai so ba amma dan ka gane Allah baya so zuciyar naka ba zai ji daɗi ba ko ba haka bane kuma zaka ji ka takura dan ka yin wannan abu ka dubi mai shan giya yau sai a ce ya ki shan wannan giya saboda ya gane Allah ya haramta mai son yin zina abubuwan haramun sata cutan mutane wajen mu'amala da su da makamancin su duka zaka ga zuciyarka kake takurawa ko to zuciyar yayi jihadi ke ka kuma ta masdarin dama da ya dauko mana ko yace aljudu wa ta'ab to in baka ji wannan gajiyarwan ba to baka yi jihadin ba har yanzu to kaga wanda yake mata a zuciyar shi a sake yake wannan masha Allah shi babu jihadi a ciki Allah ya kiyaye yace wa jihadul lisan idan aka ce kuma jihadi da an yi wato harshe fa al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar shine umarni da kyakkyawa da kuma hani game da mummuna yadda za ka rinka wahalar da bakinka kana ta karanto dalilai kana ta bayani game da abu mai kyau duk wannan jihadi ne ko sai ce wa jihadul yadi jihadi da hannu kuma shine tabyirul munkarat wa ta'ziru ahliha bima yaqtadihi al-ijtihad shine ka ka sa hannunka ka juya abin da yake mara kyau da ake yi ka hana shi ka tare wanda yake son ya aikata wannan abin ta hanyar a zahiri ka hana shi aikatawa sai na hudu jihadu saiti shine kitalul mushrikina yakin mushrikai kun ji yadda ya karkata su kenan malam yace unzur bi ikhtisarin wa tafarrufin ka je ka duba wannan bayanin da ya dauko na ibnu rushd tare da na takaita shi kwarai kuma na dan cancanta wasu harkoki ko wasu abubuwa da ba a rasawa a cikin al-muqaddimat ibn rushd ina fata an gane sai mu koma sama kitabul jihad matattaran da zai yi bayani to kun ga maganar da muka yi na kalmar kitab da ko yanzu za a tattara bayani ne game da jihadi sai ce idza nazala al kuffaru dar al islam ta'ayyana ala kulli man amkanathu an nusratu hatta al abid wal mar'a idan kafirai suka afkowa kasan musulmai shine ma'anar iza nazala a nan wajen kaka ce in sun sauka an fahimta ko in suka afko musu da farmaki an gane to a nan sai malam yace ta'ayyana ala kulli man amkanatku an-nusra duk wanda yake da wani katafus da zai yi to jihadi ya zama dole akan shi kuna zaune lafiya lau kwatsam sai kuka ji makiya kafirai sun afko muku ta inda suke saran ku ba ta nan suke ainihin wato abin nan to anan duk wanda yake da wani kokari da zai iya na taimakawa to wajibi ya fito ya wannan jihadi kada ka zauna ka ce a ai shugaba bai kira ku ba a a ai tuntuni shugaba ya kira ku baka ji bane saboda haka ni ke kawai yanzu ka kama ba da kariya malai yace hatta al ka gani fa hatta bayi a irin nan wajen ba a dauke musu ba ka san a ka'ida in za a je jihadi normally to sai ne gida ya ba bawon shi umarni ko sai ya yarda sannan zai je to amma yanzu an afko muku ne bawan ka kawai ya rike shi ma mai jihadi ne malai yake wal mar'a ba ma bayi ba har da mata har ku san wajen tafiya jihadi ba a saka mata a lissafi amma yanzu ita ma ta miƙe ko ta ɓarya ta ɗauko sai inda ƙarfi ya kare ko ina fata an gane dama makaman mata kenan ta ɓarya da wukan yanka albasa sai ita ma sai ta fito da shi yawa da mutiya wallahu musta'an mala yace wala man'a lisajidi wa zawji wal walidi a irin wannan halin ba daidai bane mai gidan bawa ya hana shi yace kai na sa kai ne a ina abin yanzu ya wuce umarni shi haka azzauj miji bai isa ya hana matar shi ba cewa ke amarya ban fata ki fito ba a yanzu kowa ne zai fita haka alwali uba ba zai hana dan shi ba yanzu yace kai wani ai ba ni ne ce ka je ba yanzu kowa zai je ne kawai a bisa wajen shi mala yace wa illa amma in ba irin wannan hali aka shiga na jihadi ba to fa fardu kifayati jihadi yana nan a matsayin farali wanda in wasu sun dauka sai sauke wa wasu ya koma kan asalin sojoji kenan mazaje waɗanda suka kai munzili na a balaga ko karfi kuma suna da hankali ba bayi ba mazaje da sauransu ko to wannan jihadi sai koma kansu mata da yara ƙanana da bayi yanzu ya sauka kansu ina fata an gane shine wanda za a yi akan tsari kenan cewa to akwai kafirai na ƙasa kaza sun musguna mana za mu je yanzu mu yaƙe su za a je a haɗu a waje kaza an sa date an sa lokaci haka ka'idan jihadi jama'a amma irin wanda ake yi waɗannan na hayaniyan nan Allah dai kiyaye mala yake min wajibatil imamin muslimi daga cikin abubuwan da suke wajibi ga shugaban musulmai shi ake nufi da liman anan ba liman da ya muku sallah asuba ko azhar ba a shugaba wanda shi yake bada command an fahimta ko na a fita jihadi daga cikin abin da yake wajibi akan shugaban musulmi mala yake wa yalzamu al-imama hirasatu as-sughur wal ba'th ila dar al-harb wajibi ne akan shugaba shugaban al'umman musulmai ya tare musu iyakan kasansu su ma'ana ya kawo musu protection kenan ina fata an gane asubur shine iyaka to wajibi ne shugaban musulmai ya sa ainihin wato tsaro a iyakan inda musulmai suke domin su zauna cikin aminci ina fata an gane malam yake cewa wal ba'thu ila daril harbi fi kulli waqtin yumkinu sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi akan shugaba ya rinka tura wato aike zuwa kasashen kafirai su je su kira su fa yad'uhum ila islam su je su rinka musu wa'azi akan cewa su dawo musulunci kaga a ce irin aiki da ake samu wasu ƴan kungiyoyi ko ustazai in suka haɗu suke ɗauka aiki ne na shugabanni yanzu amma shugabanni ba ruwansu ba inda wani shugaba za ga ya zo ya buɗe wani ministry ya ce zai ɗau matasa ko kuma ɗalibai da suka yi karatu game da aiki a karatun shari'a ko da'awa za a ɗauke su aiki za a rika zuwa ana tura su ƙauyuka ko ƙasashen kafirai suna wa'azi duk wata suna da dubu ɗari da hamsin ba a yin haka ina fatan fahimta inda ana yi da za ka ga yanzu kowa ya je ya kai application ɗin shi amma yanzu da yake a masallatai ne kawai za a ce ustazu da Allah za a tura kawai su ce wallahi ina da uzuri wallahi wannan watan ba zan samu zuwa ba dai ya san ba za a biya shi ba Allah ya kiyaye so wajibi ne shugaban ya rinka ainihin wato tura wakilai da za su rinka zuwa suna yin wa'azi a kasashen kafirai fa in abau fa ilal jizya to idan aka je aka yi musu wa'azi suka ki cewa su fa ba za su musulunta ba to sai a yi musu mataki na biyu shine sai a ce to yanzu za ku zauna karkashin mulkin musulunci a karkashin haka za ku ba da jizya ba za a takura ku shiga musulunci ba amma kuma za ku rinka biyan ransom za ku rinka biyan jizya ina fata an gane wa dukhuli fi zimmati islam in sun biya jizya to sun shiga cikin alfarman musulmai dole musulunci zai kula da su ya kula da yankin su ya kula da mutuncin su yana daga cikin abubuwan da za a kiyaye musu kenan an fahimta ko malai yace fa in abau to in suka ki wannan matakin nan na biyu ma'ana su sun ce ba za su ga musulunci ba kuma ba za su zauna karkashin gwamnatin musulunci ba ballanta na su ba da jizya suna ganin su masu cin gashin cin gashin kansu ne ko sai malam yace to qatalahum sai a yake su shine an kai mataki na karshe kenan a yanzu kam za a yake su ne wala yuqtaluna qabla da'wa illa an yata'addamu a ka'idan jihadi jama'a ba a afkawa kafirai kafin a je a yi musu wa'azi shine ku je ku ga ƙauyen kafirai maguzawa kawai sai a afka musu da yaƙi ba a yin haka sai an je an musu wa'azi tukuna sun ji aka ce to za ku zauna ƙarƙashin musulunci ku rinka ba da jizya suka ce wallahi ba shege da zamu ba ba nan ne sai a nuna musu musulunci ya ba da dama a yaƙe su wannan shine musulunci jama'a su dubi adalci irin na musulunci amma makiyan musulmai suka je suna tankin musulunci sai su rinka cewa musulunci ya zo da addinin a kashe mutane kawai ai ana cewa ma gwargwadon wanda ka kashe gwargwadon aljannan ka the more you kill the more you go to heaven saboda ba nuna wa musulunci a bisa hakikanin surar shi ba Allah ya kiyaye mala yake wa yajuzu tankili ya halatta ai musu tankila shine daurin talala kenan ko shine idan ga yanki inda kasaran nan suke bayan an yi an yi wato musu da'awa sun iji an ce su biya jiziya sun ce ba za su bada ba to cikin jihadi da za a musu za a iya fara zuwa a yi musu tankila sai a je a tsare garinsu a hana shiga da fita ba wanda zai ƙara fitowa kuma ba wanda zai shiga bishiyoyin da suke zuwa su ɓalli mangwara da wane ne da duk sai a je a sassare su ruwan da yake gangarowa yake shiga cikin garin suke sha sai a je a datse shi a kuntata musu ya halatta ina fata an fahimta malai ce wa yanzu tankilu bihim bi qati ashjarihim kun gani ko ta hanyar kakkarya ko kuma a sassara bishiyoyinsu wa man'il liyahi anhu kuma a datse madatsar ruwa ruwa ya daina shiga ƙauyen in akwai ruwan famfo ne a tare ina fata an gane wa irsaliha alaihim sannan ya aini wato halatta a hana duk wanda ya zo shiga musu a hana shi ya shiga wa ramyihim bil majaniq kuma ya halatta a kafa igwa wanda za a rinka musu majaujawa kawai ana musu ruwan bama bamai wannan duk cikin matakan da ake bi kenan a yi jihadi wa akri jawabihim sannan ya halatta a yi wato a kwashe dabbobinsu ko a karkashe su wa nahdi amwalihim a yi wato ɗibe dukiyarsu gaba ɗaya wa bi kulli ma fihi likayatun da duk wani abu da aka san za a yi na kuntaka musu shi ya halatta a yi ina fata an gane zan ma za mu saurara insha Allah sai mu zo sai mu ji bayani game da aljizyatu wa miqdaruha to bayani game da jizya kuma nawa ne ake badawa jizya insha Allah wa darasi na gaba za mu tattauna wannan anan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم